بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin karatunmu na littafin madkhalun ila maqasid shari'a da Dr. Ahmad Ar-Rausani Ar-Rai Suni wanda professor ne na fiqhun musulunci a Jami'ar Muhammadu Khamis a kasar Rabat ta cikin kasar wato Tunisia kenan za mu tashi a inda malam ya ce al-mas'alatu thaniya shafi na goma sha bakwai ko da ya ce hajjatuna ila maqasid shari'a mas'ala ta biyu da yake tattaunawa a cikin wannan littafi ita ce buƙatuwarmu mu musulmai ko mu ɗalibai ko masu bincike ko kuma su malamai da ce ce buƙatar su zuwa ga sanin manufar shari'a manufar da ta sa a musulunci aka ce kaza halas ne kaza haram ne kaza wajibi ne kaza mustahabi ne sanin waɗannan manufofi ne amfanin su ne buƙatar da muke da ita zuwa ga sanin waɗannan manufofi idan karatul maqasid arwahul a'mal yace idan muka ce kamar yadda al-imamu ash-shatibi ya faɗa a cikin al-muwafaqat cewa al-maqasid manufofin ayyuka arwahul a'mal sune ruhin da ke cikin aikin kama ya kulu imamul maqasidi abu ishaqa ash-shatibi kamar yadda shatibi yake fada fa inna al-ajaba kullal ajabi yace lalle akwai mamaki dukkanin mamaki ayya ishan nasu bila maqasid abun mamaki a ce mutane suna rayuwa babu wata manufa a rayuwa kawai suna rayuwa ne kamar dabbobi suna ci suna sha ba sa tunanin wani abu ba sa tunanin wata manufa da haka ba ga rayuwa misali mutumin da ka sani shekara goma ko ashirin ko shekara biyar sai ka zo ga shi yana nan yadda yake bai canza bai canza tunani ba bai canza manufa a rayuwarsa ba bai karu ba yana nan yadda yake yadda ke kallon rayuwa haka take ba abin da ya sani na ilimi iyaka abin da ya sani ke abin da ya sani a rayuwa iyaka abin da ya sani kenan bai karu ba saboda bai da wata manufa bai da target bai da abin da yake rayuwa da shi yace ai bila arwahi wato mutane suna rayuwa ba tare da ruhi ba fal fiqhu bila maqasida fiqhun bila arwah bila ruhi fiqhu babu manufa baka san manufar da ta sa aka faɗe shi ba to kaman fiqhu ne babu rai a cikin shi wal faqihu bila maqasid faqihun bila ruhi malamin fiqhu wanda bai san manufar shari'a ba to kaman malami ne mara rai a cikin sa illam naqul innahu laysa bi faqih yace in ma bamu ce ai ba ma malami bane jahili ne wal mutadayyin bila maqasid mutadayyin bila ruhi wanda yake kula da addini mai riko da addini amma ba tare da manufa ba bai san manufar riko da addini ba wannan yana addini ne babu ruhi a cikinsa wadda'atu ila al-islam bila maqasid wadda'atu ila al-islam bila maqasida hum ashabu da'awatin bila ruh haka aka samu wasu mutane suna kira zuwa ga musulunci masu wa'azi amma ba su san manufar wa'azinsu ba ba su da manufa akan wa'azin waɗannan masu wa'azi ne wanda ba su da rai فأنا نتفقه حقيقة ونتبين حقيقة وندعو إلى الإسلام حقيقة yace to ta yake nan za a ce muna karantar fiqh karatu na haƙiƙa, muna kula da addini kula na haƙiƙa, muna yin kira zuwa ga musulunci kira na haƙiƙa. duk waɗannan ba za su yi ba sai mun san maqasid na shari'a sannan za mu iya yin addini mu fahimce shi mu kira zuwa gare shi حاجة الفقيه والمتفقه إلى معرفة مقاصد الشريعة بكاتور مالمي الفقيه كنا والمتفقه لالبي مي كويو إلى معرفة مقاصد الشريعة بكاتور ستوى قسن منفى الشريعة فأما حاجة الفقيه والمتفقه إلى معرفة مقاصد الشريعة هذا لي تفسكر بكاتر واتو مالمي لالبي إزوى منفى الشريعة فحسبنا أن ذلك في ذلك أن الفقه حتى في أصله اللغوي لا يتحقق إلا بمعرفة حقائق الأشياء ya ishe mu hujja mace shi kanshi lafazin fiqh a asalin yadda yake ma a ma'anar shi ta lugha fahimta ba ba ta yiwuwa a ce ka fahimci kaza ba tare da kuma ka san shi da lalalla ba lafazin al-faqih daga al-fiqh wanda shine al-fahmu daqiq lil ashiya fahimtar abubuwa dalla dalla to ka faɗa min yadda za a yadda cewa ka fahimci kaza amma kuma baka san shi kuma gani yanzu ko bakanikin ya kace wannan bakanikin ya fahimci kan na'ura iri kaza daga cikin ma'anar wannan fahimta akwai sanin sirrinta sanin in kaza ya lalace to kaza ne in tana irin ƙara kaza to kaza ya lalace in ta kai mataki kaza ga abin da ya kamata a yi mata ina fatan mun fahimta to kaga kenan bai yiwuwa ma kenan a asalin ma'anar lugha a kira mutum da faqihi alhalin bai fahimci sirrin shari'a فليس الفقه حقا سوى العلم بمقاصد التشريع واصلاله ba wani abu ake cewa fiqh ba a ƙashin gaskiya ba ce sanin manufar shari'a da sarorin shari'a wa fihi yaqulu al-allamatu al-kabir sha waliyullahi ad-dihlawi akan wannan ne babban malami sha waliyullahi ad-dihlawi shine waliyullah ibnu abdurrahim ad-dihlawi mutumin garin delhi new delhi sunan babban birnin india kenan sannan garin su babban malami ne ba hanafi ba shafi'i ba hanafi a mazhabi sannan kuma a aiki da karantarwarsa ba shafi'i da haka ya haɗa duka mazahibu ɗin guda malami ne sufi ne masani ne na ilmomin shari'a ba ash'ari ne sananne ya yi rubuce-rubuce da dama wanda suke suna nan ana cin more su mujaddidi ne na ilimi a ƙasar indiya yana da rubuce-rubuce da yawa ya rasu ne a shekara ta 1176 miladiya ta 1762 kenan Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan malami a cikin littafin shi hujjatul lahi al-baligha littafi ne sananne yake cewa wa aula al-ulum ash-shar'iyyati an akhiriha fi ma ara wa a'laha manzilatan wa a'zamaha maqdaran huwa ilmu asrar ad-din yace a gani na ilimi mafi daraja a cikin ilmomin shari'a an kalisafa su gaba kiɗayen sa zuwa ƙarshe wanda ya zama na ƙololuwa wajen zaman mazauninsa da mafi girman daraja da ƙaddararsa shine sanin sirrorin addini wal ba'ifu an hujajil ahkami wa lamyatiha wa asrari khawasil a'mali wa nukatiha yace mai bincike wanda ya fi kowanne falala a cikin masu bincike shine wanda yake bincike game da hujajil ahkam hujjojin hukunce-hukunce wa lamniyatiha da kuma yadda ake lamniya shine isbat yadda ake tabbatar da hukunci wa asrari khawasil a'mal da kuma sirrorin da suka keɓanci wasu ayyuka wa nukatiha da kuma nukat wato wasu fa'idoji da kici id bihi yasiru al-insanu ala basiratin fi mazhabi shar'i idan mutum yana wannan shi ne zai zama abin da yake a cikin addinin musulunci yana yin shi kai waye ido a buɗe wahina tajarrada al-fiqh min mura'ati al-maqasid malam yace a yayin da aka waye gari fiqh ya tsaraitu daga kulawa da manufa wa min bayaniha fiqh ya tsaraitu yayi baran-baran daga bayanin manufofin shari'a wa tawjihil mukallifina ilaiha fiƙihu ya tsaraitu daga fahimtar da mutane baligai waɗanda shari'a ta kansu ya tsaraitu daga fahimtar da su ma'anar shari'a da hikimarta fahaman wa talaba baya fahimtar da su kuma bai neman su da su fahimta hina zaka yace a wannan lokacin ne bada ay tahawwalu ila mujarradi qawanina tattasimu bil zahiriyyati wal jafaf wal buruda shine aka waye gari fiqhu yana ta juyawa yana komawa wasu kawai ƙa'idoji waɗanda suke tattasimu bil zahiriya wanda suka yi kama da kawai ka'idoji na zahiri ba su da wani sirri a kuɗi wal jafaf kuma wasu busassun ka'idoji wasu ka'idoji waɗanda suke ainihin wato cold laws waɗansu masu sanyi waɗanda ba a gane su wal buruda wanda suke busassu wa bada'a yusabu bi shalal al ilmi wal amal kuma shine fiqhu ya fara gamuwa da shalal wato ya fara zama mai shanyayyen jiki ya fara zama wato wanda ya jikinsa ya shanye a wajen ilimin da kuma aikin wato ya daina ba mutane sha'awa aka daina ganin muhimmancinsa aka daina ganin fa'idarsa aka wayi gari mutane suna neman badi suna neman wani ilimi ne wanda zai biya bukatunsu bukatunsu na tunaninsu ya amsa tambayoyinsu kuma ya koya musu da za su ibada suna jin cewa eh wannan ibada fa da suke ga manufata ga shari'ar da ta kawo ta ga hujjar da aka bayar game da yinta sun gaji kawai da a ce musu kaza mustahabi ne kaza an yi ƙaulani kaza fi khilafu sun gaji da jin wannan maganganun haka albari na fata mun gari waƙar adda shekhu ibn ashur haka ibn ashur shine muhammad fahim ibn ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanwir asalin sunan tafsirin nashi shine tahriru ma'al sadid wa tanwiru al-aqli al-jadid fi tafsiri ayi kitabin mujid shi ya sa wanzafin wannan dogon sunan daga baya kuma shi da kan shiga sunan ya yi tsawo ya yi tsayi kawai sai ya cire mai da shi a taharir wata nuri tafsiri ne gashi nan wajen mujallaji ashirin tafsiri ne mai muhimmanci game da musamman sanin sirrori na balaga alkur'ani da zubin harshen shi amma ba abin dogaro bane wajen fasara ayoyin sifat ba abin dogaro bane wajen abin nan fassara abin da ke da alaka da aqida domin ba ash'ari ne shi majal wadannan mutane ne magariba tun da kan shi kan shi mai littafin har galibin za ka yi jina hujja da su za ka ga ash'ariyawa ne saboda ash'ariyawa suna da nasibi mai yawa a cikin usul fiqi ina fata mun gano wannan Allah ya gafarta musu wannan malami mutumin kasar Tunisia ne shi Muhammad ibn Ashur malamin usul fiqi ne malamin lugal arabiya ne kwararren masanin balaga ne kwararren masanin adab ne asalin iyayen shi an ce mutanen andalus ne wanda suka yi kaura lokacin da al'amura suka lalace a can ga musulmai babban malami ne na malikiya don har ya kai ma matakin mufti a ƙasar na mazhabin malikiya allah ya gafarta musu ana ba da labarin wata huduba da yi wadda yake cewa ita ce huduba mafi gajarta a tarihin musulunci ba a taɓa samun wanda ya huduba juma'a wadda ta kai gajarta ta kamar da suke ba da labari a tarihinsa ya hau mambari kawai sai yake ce mutane nisa'ukum tashku ko yashkina min al'ara ya sake cewa nisa'ukum yashkina min al'ara sai ya zauna kawai sai ya miki sake cewa la khaira fi salatukum wa nisa'ukum uriyan umu ila salatukum wai mata suna kawo shi kara cewa ana tabbatar su ba sutura maza ba sa ɗinka musu sutura ya faɗi wannan kalma biyu ya zauna ya sake miƙewa ya ce wannan addini da kuke bai da wani amfani kuna barin matan ku tsirara ya ce ku tashi a yi sallah wannan wai hudu ba ce sai kuma kuma da biyu a ce ko ta yi ko ba ta yi ba wallahu a'lam Muhammad ibn Ashur ya rasu ne nan kusa a 1973 ya rasu 1973 babban malami ne Allah ya gafarta mishi to shi ne yake faɗa yake cewa ihmalun nazari fi maƙasir shari'a yin watsi da bincike akan maƙasir shari'a wahidan min al-asbabin ra'isiyya fi takhallufin fiqhi wa jumudihi wannan yana daga cikin dalilai mafiya girma waɗanda suka jawo zuwa ga fiqhu ya waye gari ya yi baya takhalluf ya zama a sahun baya cikin jeren gyar ilmomi waɗanda suke da farin jini suke da rawat wa jumudi kuma ya daskare ya zama bayi da ci gaba ilimi wa qablahu kafin shi Muhammad ibn Ashir najid al-Sheikh al-Shahid Muhammad ibn Abdul Kabir al-Kittari akwai wani malami wanda wannan shi yana ma da dariƙa dariƙar shi al-Kittaniya a ƙasar abin nan birnin kasar su ta tunisia abul fayyid muhammad abdulkabir ibn muhammad ya rasu shekara ta ɗari dubu ɗaya ɗari tara da tara 1909 ya rasu kamar shekara ɗari da goma kenan baya shi ma faƙihi ne sufi wanda mawaƙi kuma mutum garinsa ɗaya da su tijjani garin fas yana da littattafai da rubuce-rubuce da ya da kuma rigingimu da ya dinga yi da sarakunan garinsu waɗanda suke goyon bayan faransa a kan mulkin mallaka da ƙarshen wani waɗanda sarakuna kamar wani da ake ce masu sultan abdul hafib ibn abdul aziz shi ne ma ya kashe wannan malamin shi ya sa a kama shi da shi da iyalan shi da matan shi da yaran shi da aka kulle shi daga baya aka ci dukan shi wanda sanadiyar dukan ne ma ya mutu kamar da tarihi shi ke nuna Allah ya gafarta ne kafin ibnu ashur shi wannan malamin shi ma ya zahabu ab'ada min ya tafi mataki mafi tsayi fiye da wannan inda yake cewa haisu ya tabi anna min asbabin hifati da millati zikir ahkami mujarrada an asrari inda yake cewa daga cikin dalilan da suka jawo lalacewar addinin musulunci lalacewar ilimin musulunci akwai ambatan hukunce-hukunce da ake ba tare da ambaci sirrinsu ba hajjatul mutadayyin fi tadayyinihi ila maqasid shari'a sai kuma buƙatar da mai addini shi kuma yake buƙata mai kula da addini yana kullaya da buƙata zuwa ga sanin manufar shari'a kaji wannan farko na malamai ke amma mutadayyin fi tadayyinihi wa tatbiqihi da ahkam shari'a fa innahu idza kana faqidan lil maqasid mutumin da ke kula da addini yake sallah yake azumi yake zakka yake ibadoji idan ya zama waɗannan ibadojin da yake bisa manufarsu ba ya buƙa urdatan bisa'ama wabdazar zai ci gaba da tabbata a matsayin urda wani bigire wanda yiwuwar ya ji ya a sa'ama shine gajiya tiredness ka ji ka gaji da yawa wabdazar shine abin nan bodum haka gazawa ko kuma ka zama ya fita a ranka ka daina samun karsashi na yin shi wa urdatun talakku'i wani kaba kuma zai zama haƙila yau zai zama ƙorda mai yiwa ya samu kashi a cikin atalakko a cikin tsanantawa wuce makaɗi da rawa wani kaba ko kuma ya dina yin addinin gaba da waƙa dai ta'arradu hatta lil hayrati wa yutara yana iya fuskantar ma rudewa shine al hayra wal da kuma ya ta faɗi tashi wato in ya jo ta magana sai ya rasa to wai me ake so yayi ne a nan bai fa gane mai magana take nufi ba kuma hakan na iya sa ya samu rauni a cikin addininsa wa amma al-ittiyanu bil a'mali ala ghairi wajhiha huwa duna itqaniha wa ihsaniha fa hadith wa la haraj amma samun shi ko ya dinga yin ayyuka ba yadda ya kamata yi su ba ba kuma tare da ya kware ya goge a kansu ba fa hadith wa la haraj to wannan kai ta faɗa babu babu wani laifi a kai wato zai ta yin ayyuka ba daidai ba zai ta yin kurakurai trial and error zai ta yi saboda bai san manufa abin da yake wanzur yumnatan wa yusratan ka kalli dama da hagunka falantara ghaira hadha wa zaka duk waɗanda zaka gani irin waɗannan ne illa man rahima rabbuk wa qalilun ma din da kaga masu zafin kan addini to zaka tara irin wannan tunanin ne ya shiga gare su rashin sanin makasadi na shari'a misali yadda ka ɗauki ɗan boko haram kamar a misali tun daga sunansu sun ce jama'atu salafiya da da'awati wal jihad jama'ar salafiya masu kira zuwa ga Allah da jihadi amma kuma kun zo kun tada hankalin da yanzu ba ku da yancin kira zuwa ga Allah gaba da kana jihadi duk kun kuma ku kuya kamar beraye in za ku shigo gari sai dai ku saka hijab ku shiga mata kaga ina kun magana da'awa me ya kai su asalin makasadi na shari'a shine zaman lafiya na daga cikin maqasid na shari'a domin sai an zauna lafiya sannan za a samu dama yada addini duk in ka biya kokin da musulunci yayi to musulunci ya yaki waɗanda suka hana zaman lafiya ba wai shi ya tada zaune tsaye ba dole ta da zaune tsaye to shi ba zai abin da yake so ba kuma su ma waɗanda ya tada su daga zaune ba za su bar shi abin da yake so kaga duk abin da yake manufar shi ta lalace kenan haka kamar yadda muke misali ji a wurin karatu idan mutum ya zo yana so ya ɗabbaka wata sunna a wani waje wanda ba a santa ba in ya lura cewa ɗabbaka wannan sunna zai ita da wani rikici ko zaune tsaye to abin da ya kamata shine ya haƙura ɗabbaka wannan sunna za a kai ranar da za a ɗabbaka ta ba sai an yi rikici amma in ya ce dole sai ya yi a yi rikici ko me za a yi sai dai a yi shi gare ya shahada to ƙarke zai ɓata wa musulunci suna a wajen a ce ai masu kaza to ba wanda zai fahimce shi sannan kuma ba zai samu damar ɗabbaka sunan ba ko kuma ko da ya ɗabbaka ta zai waye gari yanzu yana ɗabbakawa ne don ya ba wa haushi don ya gwada waɗannan cewa ko ba sa so sai an yi kaga yanzu ba Allah yake ba kuma shedan zai bujuro mishi da wannan tunanin unconsciously sai waye gari kawai yanzu tunda sun ce ba a sallar takalmi a nan wajen wallahi sai an yi kaga yanzu ba sunna yake ba kenan yanzu irin na 'yan ɗari ƙari da su in suna maulidi su tsaya a bakin masalacin izala sai sai an kaɗa maulidi a daidai wajen ko 'yan izala ba sa san ji sai sun ji to ko da annabi ne ce a wannan maulidin yanzu ba ruwan Allah da irin wannan aikin domin yanzu ana yi ne don a ba wa naushi dole sai mutum ya kula da waɗannan makasudin wajen yin ibada menene aulawiyat me zai kai ya kawo amma mafi yawan mutane ba sa ba ruwansu da wannan ba ruwansu da wannan za su ta rigingimu waɗanda they can do without them za su iya haƙura da wannan rigima ko ba abin da zai faru domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rayu a Makka yana cikin irin wannan ittihad din wasu ma suna musulunta ma gaba daya jifa ra'asul amr din sai ce a ku tafi gida ba za ku yi musulunci yanzu ba ba wai ba wai fito da wata sunna ba tukuna musuluncin duka yace ba za ku iya ba yanzu in kun ji na bayyana ku dawo saboda idan suka fito a lokacin suka yi musulunci ba su da taurinan da za su jure ma azabar da sibila da ke juyewa to za a halaka su kuwa ko kuma za a karkashe su wanda kuma su ɗin nan jari ne ga musulunci human resources ɗin shi ne yana buƙatar su daga ba yanzu yana abin da ya shi'a su daukansu da suna ta shi'a su sun samu sun sakata sun wala amma da suka ga an kyale su sai suka ƙure suka ƙure waɗanda ba sa ba sun fi su rashin haƙuri su ne sojoji sai da aka tarwa su gaba ɗaya kuma suka saboda saboda har yanzu ba su da manufa mai kyau a tunaninsu suka ci gaba da zuwa inda suka san za a kashe su waye ce haka ake jihadi ku tashi ku je daga ƙauyuka ku tafi abuja ku ce wallahi ba a isa ba a abuja ne a cibiyar daula ku je wai ba ku da bindiga ba ku da komai sai dai kwalabe kuna tura kalandar kuna wurgawa ku ce za ku fada da su mutane da suke da igwa igwa da motoci wanda suke taka mutane su nika su ruwan zafi ko da su watsa muku bayan shi yaushe ake jihadi haka to kaga duk wannan rashin maqasidi rashin sanin manufa ta addini in ma jihadi ne ai Allah yana ittikhadu shuhada yana tsantsanta ne dauki daidai yanzu ka kaddara inda manzala sallallahu alaihi ya gure wannan zafin ka duk manyan sahabban nan a kashe su gaba daya tun a makka to wa zai kawo labarin addini kenan koran da za a yi badar manzo Allah ta nake kwana yi baya bacci yana addu'a cewa ya Allah in ka bari aka kashe waɗannan isaba ba za a bauta maka bayan kasa ba saboda manzo Allah ya san amfanin ya zama yana da baya wanda za su isa da saƙon ba za ka kaddamar da su duka a ji a kashe su ba to kaga maqasid ne na sanin manufar shari'a game da wanzar da addini game da samar da yanayi wanda za a bari addinin shi musulunci ko abin da yake so a bar shi dai a cigaba da faɗin shi kawai a cigaba cewa Allah ya ce annabi ya ce za a samu wanda za su gamsu alƙawarin Allah ne amma in babu kwanciyar hankali da zaman lafiya me zai faru babu babu wani abu da za a iya kowa a cikin munan ya san yanayin sanda misali aka saka kafi dokar ta ɓaci doka ta bacin ko za a ce kada a fito iyakacin doka kenan amma kowa sai ya shiga cikin kunci kowa saboda abincinka da kai shi a gida zai kare wanda sai ya fita ya nemo ko wanda sai ya je ya sai da wani abu sannan zai sayo ƴaƴan shi abinci kai wanda ma yake da kuɗin sayan babu masu sayarwa da haka kowa sai ya shiga cikin kunci mu nan ba mu san wannan fitina ba ba sai ka je ka tambaye mai dugo tukuna ka ji irin wannan labaran wani zai je ne kawai ya je aiki asibiti ma'aikacin asibiti ne suna can kawai sai a ce an sa kati kada wanda ya motsa daga nan sai a yi mako guda ba a ba da damar motsawa ba babu ma irin a ce to kowa ya koma inda to a daga inda kake kawai nan mahalli haisu a basta ne a nan za ka tsaya kawai to sai ka ga misali duk abin da suke da shi a wurin wanda za a iya ci su sun cinye wani lokaci mutane hasu kuma suna buge kadangaru suna ci saboda duk iya shagunan da ke cikin irin da suke sun cinye duka biskitin wajen da lemun kwalba da indomi da shinkafar da ke wurin duka sun cinye da ruwa babu kuma supply da ke shigowa daga waje ya za su sati ɗaya kawai aka ba mutane ta ƙaddara yanzu nan gaskiya liya na a ce sati ɗaya ba za a ƙara shigowa da wani abu da consumable daga wajen gaskiya liya ba sati ɗaya wallahi sai an mutu duk wanda aka san akwai a gidan shi sai an haura an sace wallahi su mutane ba su fahimtar waɗannan abubuwan sai su kai su ta jawo al'umma ta tana iri daban-daban idan mutum ya san maqasid na shari'a su ne sai ya kawo mutane maslaha shi sa ga malamai irin su a shekul albani su bin ba su uthaymin Allah ya gafarta musu da malamai a nan kusa irin su malam albani su malam ja'far suka zama malamai masu basira zaka kuma duk waɗannan 'yan zafin kan sun yi ijimai akan tuhumarsu da ko dai tsoro ko zama malaman gwamnati ko wani adan sun ce a zauna lafiya dan shi dan tada hankali gan yake da kace a zauna lafiya ko gwamnati ta sai kai kuma in aka tada hankali shi kuma shine victim na farko ga tashin hankali Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wa amma al-ityan bil a'mali ala ghairi wajhiha wa duna itqaniha wa ihsaniha fa hadith wala haraj وانظر يمنة ويسرى فلم تر غير هذا وذاك إلا من رحم ربك وقليل ما هو وعلى العكس من ذلك فإن معرفة مقاصد الأعمال تحرك النشاط إليها akasin rashin sanin can idan ka san manufa ayyuka wannan sanin zai motsa nishaɗinka zai harraka nishaɗinka ilaiha zuwa ga aikata ayyuka wata du'u ilal basri wal muwazabati alaiha kuma zai saka asabri ko zai ja ka zuwa ga yin haƙuri a kan aiki in ka san manufar ta sa kake yin azumi manufar sallah manufar zakka manufar kaza manufar neman ilimi duk abin da ka san manufar shi sai ka haƙura da shi yanzu yara da ake kasa makarantar boko aka ce su je su karatun boko su karanta kaza su karanta kaza duk wulaƙancin da za a yi musu duk wahala da za su fuskanta a cikin wannan karatun saboda sun san manufar su za ga sun jure za su jure har su gama saboda suna da wata manufa kuma sun san inda suke so su kai ba za su bari saboda wulakancin wani malami kwaya ɗaya ko biyu su fasa zama lauyoyi ko injiniyoyi ko likitoci ko nurses ko kaza ba za su jure duka wannan abu saboda da su san abin da ya kawo su a lokacin da za ka ga a cikinsu wanda watakila ɗan gata ne kawai bai san abin da ya kawo shi ba shi dai kawai iyayen shi sun kawo shi shi sai kasa jure wannan kaga kawai yayi watsi da karatu ce aikin banza lofi me na rasa kaga shi ne san manufa abin da ya kawo shi irin da galibi yayan manya da yayan masu kuɗi suke saboda shi bai da wata manufa a kai amma wanda ya san abin da ya kawo shi zai tsaya yayi yadda ya kamata saboda ya san manufar abin da yake wata rubu ila sabr wal muwazabati alaiha wa tab'athu ala itqaniha kuma wannan zai ja ka zuwa ga kwarewa da gogewa wal ihsani fi hada kyautatawa a cikin aiki فمن وجبت عليه الزكاة وهو لا يدري لها مقصدا ولا يرى لها فائدة يجنيها كان إلى التهرب منها أقرب وندا زكاة وجب أكيش أما بيسن مي فائدة الزكاة بيسن مي مي زي مي ريبا دزي إن يبار الزكاة ذاك غيا فقصد يوجي وبار الزكاة بايا سوي بايا فإن لم يتهرب منها كودا بيك باير وبا تحايلا في تقليلها zai yi dabara zai yi wani makircin da zai sa ya rage asalin abin da ya kamata ya bayar wata akhiri ha ko ya jinkirta ya ki bayarwa as at when due san da ya kamata ya bayar in ya jinkirta yana ganin zai ƙara samun wata riba wa adaiha min arda'i ma yamliku ko kuma ya bada zakat daga mafi munin abin da ya mallaka sai ya sai ya yi menene wala taimamu khabitha minhu tunfiqunahu zai nufaci mara kyan ciki sai bayar daga ciki wa kana ma azalika musta'a kuma zaka ga yana cikin wato bakin ciki da damuwa mutahassiran yana cinan dan yada yana ganin kamar yayi asara ne saboda Allah kawai a ce mutum dan yana da arziki sai ka iba ka ba talakawa wani irin zalunci ne wannan su ma su tashi su nemama eh su ma su tashi amma ne ma muka yi kuma zakka aka ba mu muka yi arziki to saboda bai san dalilin yin zakka ba da ya san cewa fa'idar da ke cikin zakka tana gaba da fa'idar da ke cikin ya ɗauki kuɗin ya saka a wani sabon kasuwanci idan mutum ya tashi gina gida tunda ya san manufar gina gida za ka ga yana so ya samu gida mai rufin asiri ya fita daga bala'in kuncin haya da gidan gado za ka ga baya wasa da wannan aikin yana fa'ita shi da bashi da addu'a da kaza sai ya gina saboda ya san manufar ko dama me yasa idan za a gina masallaci sai a nemi kudi a rasa sai kaga anguwa ciki kowa ya gina gidan shi amma masallacin da kin kware anguwa shi kuma an kasa gina shi kuma wata kira kudin da za a gina shi bai kai bai kai 25% na gida adana gida a wajen ba misali yanzu a kaman nan gaskiya layout duk yadda ka gani a gaskiyar nan karamin takadiri a ce ya kai miliyan biyar karamin takadiri kenan watakila ko karamin takadiri kenan hasan ko miliyan biyar ya kamata gina masallaci wanda dai za a shiga a sallah kai rabin ta ba ko 2.5 ma ta gina masallaci amma da za a zo yanzu a fara yi ko ginin wani masallaci za ka ga yadda za a kasa haɗa kuɗin a dai san za ga mutane kuma suna ta ƙara inganta gidajensu suna ƙara musu style suna ƙara fente shi suna ƙara cika shi da iyalai amma za su kasa gina masallaci to me yasa saboda sun san manufar gina gida ma ba su san manufar gina masallaci ba ko kuma koda su san manufar gina masallaci shedan ya hana su su gamsu cewa wannan masallaci idan sun gina daidai yake da sun gina gida ne a lahira shi ma gina gida ne amma shi a lahira ne ka san ko gidan lahira ya fi muhimmanci fiye da gidan duniya domin a lahira gida biyu ne kawai wuta da aljanna a duniya ku za a yi samun gidaje kala daban-daban so sanin manufar me yasa za ka yi kaza zai sa ka gamsu ka ɗau abin nan ka yi ƙwazo ka zama active wajen yin abu ina fata muna gane fa'ida wadda lahu ma ja a fil ƙur'anin karim min annal muzakki يستفيد من زكاته بأكثر مما يستفيده آخذ الزكاة وقبله إذا كده أكي مولن ميجن جاموا da nauyin jiki wajen bada zakka haka mushi bayanin cewa bayan da zakka da zaka yi zaka samu fa'ida kafin mai karban ya samu zaka samu fa'ida fiye da aksara fiye da nashi wa qablahu kafin ya samu ka samu wa anna zakatahu waharatun lahu kuma zakan nan tsarki ce gare ka wa barakatul limali kuma albarka ce ga dukiyarka wa annahu yastahiqu biha du'a ar-rasul wal mu'minin kuma in ka bada zakan nan fa zaka samu ka cancanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'mini su maka addu'a wa anna zalika yujlibu laka lahu sakina war rahma kuma wannan zai ja maka natsuwa da da rahma Allah waja'alnahu ala basiratin min qawlihi ta'ala kuma muka nuna mashi faɗin Allah da ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka karba dukiya a cikin wani kaso a cikin dukiyarsu wanda zaka tsarkake musu dukiyarsu kuma ka tsarkake su ta hanyar wannan karba kuma kai musu addu'a lalle addu'a ka za ta zama musu nutsuwa وجعلناه على بصيرة من سائر المصائب التي يترتب على أداء الزكاة muka ya fahimci sauran maslahohin da ke cikin bada zakka shine kamar zai ƙara masoya a cikin al'umma zai raba kanshi da yiwuwar ma watan a samu wasu suna mashi sharri ko za su iya cutar da shi a dukiya fala shakka annan mawqifan Musa ya tagayyaru babu shakka matakin da ya dauka zai canza wa an yutabbiqu an tatbiqahu sayartaqi kuma abin nan din shi application din shi na aikata wanda zai to zai ƙara sama wa haka za yuqalu fi sa'ir takalif haka za ka fada mutane game da sauran ibadoji me yasa zai je haji zai ga cewa kashin miliyan biyu ya tafi aikin haji dan me zai haka sai a ga mashi amfani da ke cikin aikin haji da falalash za a yafi maka dukkan zunubanka kamar yadda babaka ta haife ka za a yi ma kaza za a yi ma kaza to sai ya ƙara ƙayi sai ka ga ya ga to abin ashe yana da amfani wallahu ta'ala ala sai mu koma cikin littafin min usul fiqh ala manhaj ahli hadith na malam zakariya ibn gulam qadir al-bakistani shi kuma yana ci gaba da kawo mana maganganu waɗanda malamai suka yi don nuna shaida ta falala ga malaman hadisi da nuni zuwa ga darajar malaman hadisi za mu tashi a shafi na goma sha biyu inda yake cewa wa ƙara aidan kama fi majmu'ul fatawa ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da shida ya ce inna a haƙƙan nasi bi an ta kuna hiyar firkan najiya a halul hadisi wa sunna waɗanda suka fi kowa cancanta a ce su ne alfirkatun najiya wato ƙungiyar nan mai tsira allah ka samu ciki su ne mazuwa hadisi mazuwa sunna allazina laysa lahum matbu'un wanda ba su da wani abin bi ya ta'assabuna lahu wanda suke yin a ta'assubanci suke yin gaba akan shi wanda suke riko da shi kam illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ba sabon wani mutum sai manzon Allah wa hum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalihi kuma waɗannan malaman hadisi sun fi kowa sanin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganunsa wa a'zamuhum tamyidan bayna sahiha wa saqiha sun fi kowa iya tantance tsakanin ingantacciyar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganar sa wanda aka jingina masa wanda take mai rauni wa immatuhum fuqaha fiha limaman sunna to masu fahimta ne cikin sunna wa ahlu ma'rifatin bi ma'aniha kuma sun san abinda sunna take cikin ma'anarta wattiba'ala kuma sune masu binta wa tasdiqan tasdiqan wa amalan masu gaskatawa da kuma aiki wa hubban da kauna wa muwalatan liman walaha da jibintan wanda ya jibince ta malaman hadisi sun fi kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma saboda sun suna rayuwa ne a cikin hadisan shi zaka samu malami wani ya shekara 60 wani arba'in wani talatin da biyar yanzu da shekul albani shekarar shi yana ma hadisi hidima rahmatullahi alaihi za ka sami wani ya karanta abin nan juz'ai ba iyaka na hadisi ya nakalce shi ya karanta su ya kai ya kawo ibnu hajirin al-misali ya shekara ashirin da shida yana kai kawo akan sayyid bukhari kawai yana sharhi shi yana kai yana istiqra'i shi kaga shi wannan dole ne zai waye gari ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da baki ya san irin maganganun shi ya san irin ɗabi'unsa ya san irin abinda abinda ake samu da gare shi ko kai ne za a ce karayi da wani mutum kuka taso tare kuka yi makaranta tare kuka kai kuka kawo an girma tare shekara 45 ko 50 baya dole za ka san shi da kowa akwai abin da aka ce ya faɗa ko za ka ce a wani bari kwarar kaza akwai abin da aka ce ya faɗa za ka ce sai dai in kaza ya ce wannan ba irin magana shi ne akwai abin da kuma da an ce ya yi ko ya aikata kasan zai iya kasan irin halin shi kasan surutun shi kasan fushinsa kasan irin abincin da yake so kasan irin matar da yake so kasan irin sana'ar da ya iya kasan irin abin da ke fusata shi duk wani abu da ya shafi shi za ka kasan yau da gobe to haka malaman hadisi suke game da manzara sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan sanin shi ɗin aiki da suke da sunna ta riga ta bujininsu ta riga ta bujininsu komai irin nashi suke so su imam ahmad ibn hanbal aka ce yana daga cikin ɗabi'arsa duk in ya karanta hadisi sai ya aiki da shi har ya samu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi an mishi kahu ya ba wa wanzami dirhami ko shi ma ya je aka mishi kahu ya ba da irin wannan kuɗin sunna ba sa wuce sai sun aiki da ita so waɗannan irin mutanen su suka fi kowa cancanta da su zama alfirƙatun najiya Allah ka samu cikin karafka su wa mu'adatan liman adaha haka kuma su suke gaba da wanda ya gaba da su allazina yadduna almaqalati almujmala ila ma ja'a bil kitab wa duk wani zance duk kulalle sukan mai da shi zuwa ga alqur'ani da sunna fala yansibuna maqalatan ba sa kafa wata magana wala yaj'alunaha min usul dinihim ba sa ɗaukan wata magana ba sa ɗaukan wata magana a matsayin ƙa'ida a addininsu wa ya ji aluna hamil usul dini su sanya su ɗauki wata magana su sanya ta a matsayin ƙa'ida a addini wa jumali kalami ko ta zama cikin tattaruwan zancensu in lam takun sabitatan fi ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam matukar bata tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai in ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal yas'aluna ma ba asa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam min alkitabi wal hikma huwa al-asl suna sanya ma bu isa bihi rasul abinda aka aiko manzon Allah da shi alaihi salatu wasallam min alkitabi na alqur'ani wal hikma da hadisan shi huwa al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu shine tushen da suka kudirce kuma da shi suke dogara intaha magana ibn taymiya ta kare jama'a kun ji wannan sai kuma yace alama za yambani ahlul hadisi fiqhu fiqhu akan menene menene tushen da mutanen malaman hadisi suke gina fiqhun su ahlul hadisi ibnuna فقههم على قواعد قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالح malaman hadisi suna gina ƙa'idojin fikihunsu ne akan wato suna gina fikihunsu ne akan ƙa'idoji waɗanda aka fitar daga alƙur'ani da suna ingantacciya ba su ne suke kafa ƙa'idojin ba a ƙur'ani suke karantawa sai su kalce su itidaɗi da ƙa'idojinsa da hukunce-hukuncensa su yi istinbati daga cikin saka ƙa'ido haka a cikin hadisi a nan suke samun ƙa'idoji su ce kaza ƙa'ida ne kaza ga yadda ya kamata a yi shi da shi suke aiki qala shaykh al-islam ibn taymiya kama fi majmu' al-fatawa ba'da an asna ala ahli al-hadith ibn taymiya har ila yau a cikin majmu' al-fatawa mujalladi na 10 shafi na 362 bayan da yayi yabo da jinjina ga malaman hadisi sai yace fala yasbuna maqalatan wa yaj'alunaha min usul dinihim wa jumal kalamihim in lam takun tabi'atan fi ma ja'a sabitan ne ko wannan kawai da muka ji a baya بما جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه يعني متبقر وقال ابن رجب في كتاب فضل علم السلف ده لتافن أنكني البركة لتافن فضل علم السلف على علم الخلف لتافن كرم يو شافي ثلاثة أتكي ابن رجب يكي فقايكي تشيوا ومن ومن ذلك a'ani muhdathatil ulumi yace daga cikin ilmomi waɗanda suke wato baki bare sababbin zuwa ma ahdathahu fuqaha ahli ra'ayi abinda malaman fiqh masu aiki da a gani na suka kirkiro min dawabiqa wa qawaid aqliya na ka'idoji da hukunce hukunce wanda na tsaba ragen aiki ne da hankali yace ورد الفروع الفقه إليها kuma suke mai da duk wani reshe na fiqh zuwa ga wannan ƙa'idojin da suka kirkira sawa'a khalafatu sunna am wafaqatha ba da musu bane wannan ƙa'idojin sun dace da sunna ko sun saba wannan ba shine abin da musu fardan da tilkal qawaid al mutaqarrara suna ɗaukar wannan ƙa'idoji su ne ƙa'idoji mutarada waɗanda ba a saba musu su ne tushe wa in kana asluha min ma ta'awwaluhu ala nususil kitabi was sunna koda kuwa asalin ƙa'idar wani abu ne wanda suka murde ma'anar shi daga alqur'ani da sunna bi ta'awilatin ne wannan bi ta'awilatin yukhalifuhum ghayruhum fiha suka sa wasu ta'awilat wanda sauran mutane suna da saɓani da su akai وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام ابن رجب الحنبلي yace wannan shine abin da malaman musulunci suka yi inkari abin da yake magana ana yana magana ne ana akan galibi malaman fiqh mutanen kasar Kufa mutanen Abu Hanifa in kun tuna a bayan mun faɗa cewa akwai makaranta biyu ta fiqh akwai madrasatu ahlul athar akwai madrasatu ahlul athar akwai kuma madrasatu ahlul ra'ayi ahlul athari sune su maliku su imamu shafi'i su ahmad ibn hanbal da wanda suka bi tafarkin su wanda suke kulawa da hadisai da ayoyi wajen ba da fatawa kuma suke tsayawa a kansu wanda ba su yadda aka musu fatawa ta idan abu a ce abin da yake cewa al-fiqhul iftiradi ayi azumin cewa kaza ya faru ne hukuncin shi maliku baya da a mishi wannan tambayar in aka mishi wannan tambayar yakan yi fada baya yadda kuma kaga ko annabi sallallahu alaihi wasallama tun farko ya hana irin wannan a cikin hadisi yana cewa la tasaluni an ashiya'a ko la tasaluni la tasalu an ashiya'a subhanallahi ayata ba aya da take cewa ko la tasalu an ashiya'a tubu lakum tusuku to ba wannan ayat ba da uni ma taraktu ita ma ayat na dauka wannan ma'ana la tasalu an ashiya'a in tubu lakum tusuku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai da uni ma taraktukum abinda ban ba ku labari ba ku kyale fa inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya halakar da na gabaninku shi ne kasaratu masa'ili wa ikhtilafuhum ala anbiya'i yana cikin bukhari da muslim da ka ana suke cewa sai mu zauna mai shiru amma muna jin daɗi in wani bako ya zo wanda wannan doka ba ta hau kan shi ba sai ya ci tambayoyi kuma na samun ilimi a cikin a hadisa da imamu ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muawiya kai amin yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil ughulufat annabi ya hana ugulufa shine tambayar ƙure wanda za a yi mutum tambaya don a ƙure shi kawai a gani ya ilimin shi sai a shirya wani malami ta tambaya ana so a ji ya kasa amsawa a ji daɗi annabi ya hana wani sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya hana shi ma a kamar yadda ibnu abdul bar ya ruwaito a cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi sai na umar yana cewa iyyakum wa hadhihi mu'dalat ko wani lafazi makamacin haka na hane ku da kawo irin wannan matsaloli waɗanda za a rasa abin da su a ce wai wace ce babanta annabi danta annabi mijinta annabi kaninta annabi za ka yi yana yawa a facebook da twitter wata rana kawai sai wani sakarai sai ya turo maka wai ka bashi amsa ko me ko addini me zai da wannan uku irin wannan irin wannan shirman shine abin da aka hana din an hana baya cikin addini tambaya akan abin da ba zai amfane ka ba me sunan matar fir'auna me sunan wannan matar da aka aiko kanwa annabi Musa ta zo ta binciki wa qalat bi ukhtihi qussi me sunanta irin wannan tambayoyi irin su ne babu in ba ba da labari ba ba shi ake so ka sani duk da yake ba a hana yin tambaya ta neman ilimi ba duk da ana wannan kaga Huzaifa yana cewa mutane sa tambaya game da alheri ni ko na tambaya game da sharri makhafata an aqafi kuma sai zama musulmai shi wani kwararre ne akan sanin shari'a haka babu laifin yin tambaya sabai suna yin tambaya amma tambaya wadda ta amfane ka ko ta amfani saura amma tambayar kure wadda ilmu ha la yanfa wa jahalu ha la yadur ita ke magana to sai aka samu ɗayan makaranta ita ce madrasatu ashabin ra'ayi abu hanifa ala ra'asi rahmatullahi alaihi su ne suka kafa wannan tsari suka kuma kafa shi suka dage akan shi al'imamu al-hafizu al-khatibu bagdadi ya wato a cikin tarihi bagdad a cikin mujallati da goma sha uku in ba na manta ba cikin tarihi bagdad cewa lokacin da abin nan katada ibnu da'abata as-sibisi rahmatullahi alaihi ya zo kasar kufa abu hanifa ne ya tare shi sai ce wa ɗaliban ya ce wa ɗaliban shi bari ku zan mai tambaya in ya ce zai kawo hadisi to sai dai ya ƙarya da babu hadisi a kai in koyi kawo ra'ayi to kuskure ne dan bai kai mu wayewa ba kaga kora kawai kenan sai tambaye shi alaga ta malam me zaka ce ma ta qulu ya abal ya abal khattab ma ta qulu fi rajulin ghaba an ahlihi a awaman fa dhanna timra'atuhu annahu mata fatazawwajat me zaka ce game da mutumin da ya tafiya ya bar matar shi bayan shekaru sai mata ta dauka ya mutu sai ta yi aure sun maraja al-awwal sannan sai kuma wancan ya dawo me za ka ce ga matan ƙulufi sadaki ha ya za a yi da sadakinta da ta ci hakala biyu a cikin ɗaya sai ce wai haku hal hal ta hadihin waƙi'a wannan abin da gaske ne ya faru sai suka ce a na hannu na sta'idu lil bala qabla an yaqa wa ba'da an yaqa mu muna ma bala'i shiri muna yin shiri ne saboda kafin bala'i ya zo saboda kafin ya faru mu sai da rami in ya faru mu sai da rami mu fita shi yake cima al-fiqhul iftirad yana nan da yawa da yawa a cikin masail na na hanafiya to kuma za ga yanzu mutane suna ganin wannan wani wani burgewa ne to ba a san shi bai da wani amfani tunda kai wanda yake wannan tambayar shin ya gama existing fiqh wanda ke gaban shi ya gama iya shi ne yayi digesting din shi har yana neman mai zai lalaba misali yanzu turawa da suka kai matuƙa a ilimin zamani sun gama iya abin da za su yi na hankali sun fara wanda ba na hankali ba haka suna da uzuri saboda sun gama iya wanda za su sun gama ƙere-ƙere wanda za su iya wanda za su iya a ta yi za a kasar al'ardu zuhurufa wa zayyana to sun kai wannan matsayin wa zanna aluwa annahum qadiruna alaiha sun gama ƙera komai sai kuma suna ƙera abin da ma ya zama iskanci kuma tunda yanzu sai su yanzu karuwai suke yi na roba wadda jikinta da komai kamar na dan adam wadda namiji na taba ta zai ji kamar ka taba ya mace da irin laushin jikin da kanshin da karerayen komai kaga wannan wannan iskancin ai ya an kure to amma uzurin da zaka ba su shine me za su kera kuma ba wannan ba an bayyana kuwa to amma mutumin da bai iya ahalari ba sai ya dinga maka wata tambaya bai iya halali ba bai iya iziya ba bai iya karanta rubutu mara wasali ba yanzu bai iya juzuwa amma bai san tafsirinsa ba amma yana yin tambaya akan irin waɗancan masailu ne shine wannan kaga neman fitina ne tanaqqi'i ne kawai da shishigi kai ne dan boko baka iya algebra ta JS1 ba amma ka je kana tambayan wata can advanced formula wanda in an fada ma ita ma sai kanka ya ci ba sai ka tsaya tukunna ka iya wannan ba kafin ka fara hangen wancan to shi ne ya ci gaba da cewa a wa qala shaykhul islam fi majmu'ul fatawa ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa faman bana kalama fi usul fiqh wal furu' al kitabi was sunnati wal athar al ma'thurati an sabiqin faqad asaba tariqan nubuwa wanda duk ya gama ya gina fiqhunsa akan Qur'ani da sunna da abinda aka rawaito daga magabata wannan ya dace da tafarkin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qala ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'ina ibn al-qayyim a cikin i'lam al-muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yace amma an na'taqida qa'idatan wa naqulu hadha huwa al-asl mu rike wata qa'ida mu ce ita ce asali thumma turaddu sunna li ajli mukhalafati tilka al-qa'ida sannan kuma sai wata sunna ta zo sai ai watsi ta ce ta saba wannan ka'ida ba ka suke yi ba suna da wata ka'ida da suka sani suna gudana akan ta idan wata sunna ta zo sai ce ba su da wannan sunna ba alal misali sun sa ka'ida sun ce jingino a sallah jingino a sallah mutum ya zama ya yi ya dan yi relaxing akan wani abu ba kyau shikenan sai suka ga hadisi kuma ya ce annabi yana runguma hannu sai suka ce a wannan runguma hannun kai shi ma jingina ne da haka ba za a aiki da hadisin shi ne irin ba za a aiki da shi ba duk wanda ya karya azumin shi da cin abinci dole sai ya rama azumi ka'ida ce suka saka cewa cin abinci na karya azumi sawa'un kana sane ne ko ba ka sane a faɗaƙi kake ko kamanta ne to da suka samu hadisi ya zo da cewa wanda ya ci da mantuwa ba komai me kun su lankwasa ka'idar sai suka ce a ba za su yi aiki da hadisin nan an haka malamin fiqh irin waɗannan su Allah shi kyauta to ibn qayyim yace a ce kuma wai sai sunna ta sai a ce kai gurgi da ita fala amrul lahi yace ya rantse da Allah la hadami alf qa'ida lam yu'assilha Allah wa rasuluhu afradu alaina min radd hadisin wahid mu rubuta ka'ida guda dubu waɗanda ba Allah ne ya kawo su ba ya fi sauƙi shi ne wajibi a kanmu ba rusa hadisi ba za mu rusa hadisi a tambihu ala ba'dil maqala mas'alal masail dakhila fi usul al-fiqh malai ci gaba da cewa ga tambihi ga fadakarwa akan wasu mas'aloli waɗanda suka shigo suka sadado bare ne su aka sadado da su cikin usul al-fiqh sun shigo ta bayan gida wanda suka lalata usul fiqi gaba daya ya zama wani ilimi mai wahala ya zama wani ilimi wanda ɗan bid'a suke amfani da shi wajen kare bid'o'in su ko murde gaskiya ya zama wani abu wanda yake garibi ga musulunci awwal man sannafa fi usul fiqi wal imam shafi'i fi kitabihi risala al imam muhammad ibn idris shafi'i al-mutallabi rahmatullahi alayhi shine farkon wanda ya rubutu akan usul fiqi kamar yadda yake cikin littafin shi ar-risala وهو من أنفع الكتب وأحسنها الرسالة إمام الشافعي إن تذكر تفهم فيها أمفاني لفائدة فقد بنى كتابه على الأدلة الشرعية والآثار السلفية الإمام الشافعي يجن لتاكن شأكا هجوج شريعة لكما آثار نما لمن فرقه ثم كثرة التصانيف بعد ذلك daga baya kuma a hankali a hankali littafai suka yawa a fannin usul fiqh wa kanat akthar al-kutub al-usuliyya ashabuha min al-asha'ira aw min al-mu'tazila sai aka wayi gari mafi yawan littafan fiqh malaman da suka yi su ash'ariya ne ko mu'tazilawa su amidi su abu isaq as-sirazi su abu hamid al-ghazali su ibn al-juwayni da makamantan su zaka gari suna yawo ne tsakanin waɗannan bid'o'i ash'ariyanci da kuma mu'tazila fa afsadu ilma usulil fiqh sai suka lalata ilimi فأدخلوا فيه علم الكلام suka shigar da ilmul kalam a ciki wa masailan la thamarata min dhikri suka shigar da wasu mas'aloli wanda babu wani amfani game da ambaton su wa masailan la ta'alluqa laha bi usulil fiqh suka sake shigar da wasu mas'aloli wanda kwata kwata ba su da alaka da usul fiqh wa aqadu wa aqadu ibarati wa ja'alu lughata hiya al-asl suka kokkulla wasu zantuttuka suka mai da harshe shine madogara ta farko fansarafan nasu an dirasati usul fiqi da haka mutane suka kau da kai suka juya daga barin karanta usul fiqh bi sababi hadhihi al-umuri saboda ire-iren waɗannan abubuwa wata aqidatin lati dakhalat fi masail al-usul da kuma saboda waɗannan sarƙaƙiya kulli da suka shiga cikin usul fiqh qala al-allama qahir al-jazairi akwai malam qahir ibn salih ibn ahmad al-jazairi wanda ya rasu a 1920 mai littafin tawjihun nazar fi ila usul al-athar zafi ne a musallar hadith yake cewa wa qad waqa fi kutubi usul al-fiqh masail kathira mubayyana mabniya ala mujarrad al-fard an sanya wasu mas'aloli da dama a cikin littafin usul al-fiqh wanda aka gina su kawai akan tsuran fard shine kawai assumption yuwar faruwa abu wa laysa wa hiya laysat dakhilatan fi waɗannan ba sa cikin usul fiqh wa kathiran ma aujaba zalika hairatal maqali mutali'i annabi wannan kuma yakan jawo mai karatu wanda yake mai fada kuwa zai shiga cikin rudani haythu yatlubu laha amthilatan in ya karanta ka'ida zai fara tanin to me misalin ta a cikin waqi'i fa yarju ba'da al-jidd wal istihaj wa lam yahdu bi mithalin wahid sai ya gama binciken shi gaba ɗaya bai samu misali ko kwaye ba fayan bagilin tibahu bi hadal amr malam yace yana da kyau a fada ku zuwa ga wannan wali ma zakarahu ba'd ulama da kuma abinda wasu malamai suka ambata wa huwa cewa anna kullu mas'alatin tuzkaru fi usul fiqh wa la yanbani alaiha furu'un fiqhiyatun aw adabun shar'iyyatun aw la takunu aunan fi dhalika fa hiya ghayru dakhila fi usul fiqh illa ka samu ta mas'ala a cikin tafin usul fiqh amma ba ta da wani reshe na fiƙihu da za a cire daga gare ta ba ta da alaƙa da wani ladabi na shari'a ba ta da wani amfani wajen gane wani hukunci ce to ba ta cikin shi wa zalika anna hadha al-ilma lam yukhtas bi idafatihi ila al-fiqh illa li kawnihi mufidan saboda ilmin usul fiqh ba a keɓance shi aka ce usulin fiqh ba sai dan yana da amfani ga fiqh wa muhaqqiqan lilishtihadi fi kuma saboda zai tabbatar da yin kokari a cikin fiqh sai da lam yafit zalika in zan bai da wannan amfani lam yakun aslan lahu ya zama asalin fiqh bake in zama baya da fiqh amfanin komai ka yi usul fiqh amma ka kasabta da fiqh kaga baka iya bake wa yakhruju ala hadha kathir min al masail akwai masaloli da dama wanda in ka dauki wannan kaida zaka yi tabbatar da su allati takallama alaiha al mutaakhirun waɗanda malaman baya cikin malaman usulu suke magana a kansu wa adkhalu hafi suka sassoka su cikin usul fiqi ka mas'alat ibtida'i wad'ul lughat kaman bayani akan mas'ala ta ibtida'u wad'ul lughat farkon harshe wa mas'alatul ibahati hal hiya taklifun amla da mas'alar halas shin shi ma shari'a ce ta kallafa shi ko kuwa wa mas'alatu amril ma'dumi waɗannan misalai guda uku da buga an kaɗa ki na farko ibtida'u wad'il lughat ka kuma littafin al-ihkam fi usul al-ahkam na al-imam al-anid yayi magana akan wannan mas'ala magana wata take bari shine za su ce wai hal la budda an yakuna hunaka munasaba bainal lafzi wa ma'anahu dole ne sai an samu wani kamantakekeniya ko dacewa da juna tsakanin lafazi da ma'anar da yake bayarwa sautin misali sautin kalbun me ya alaƙa shi da wannan dabba da ake cewa kare kaga ko a gurin yan linguistics da aka gama aka gama tattaunawa aka tattauna akan bayani akan origin of language karke da aka je wani conference a Faransa aka yi shi kamar shekara 100 da suka wuce farkon wancan karni aka yi ijima'i tsakanin lingus cewa wannan babu na magana akan kokarin gano asalin wanne ne harshe na daya da dan adam ya magana da shi a duniyar nan shi wannan babu aibi shi ijima'i ya kuma malam gun historical linguistics linguist cewa a rufe babu kawai saboda la qa'ila min wara'i an kasa gano komai to balanta ku ka ga cikin shari'a a ce halillahu wadi'ul lugha amil bashar shin Allah ne da kanshi ya kera harshe da ya ce wa Allah ba Adam al-asma ko ko mutane ne suka kera harshen su da kansu umar sun nan rasul illa bi lisani qaumihi da aka ce to qaumin su suke harshen su ilhama ce Allah ya musu ko zama suka yi suka yi mitin farko cewa za mu zauna anan in muka ce ha abinda muke nufi kaza kenan in muka ce u abinda muke nufi kaza kenan kaga wani wani karatu ne wanda ba shi da wani fa'ida a bayan shi an yi kokarin an yi experiment iri daban-daban ina ga muku ba za ka samu wani taji wani taji kankani ne ma wannan da biskit da fai introduction to linguistics na George Yule akwai shi har akan internet za ka iya samu ya kawo irin experiment da aka dinga yi sai a ɗauki yara jinjiraye a je a aje su a wurin da ba su takuɗaɗɗeniya da kowa sai dai a dinga ba su abinci da injina ko kuma wanda za su ba su abincin ba za su musu magana ba su taso a haka ba tare da sun saurari sautin wani harshe ba kwata-kwata wai a gadda yaya za su yi communicate idan sun girma da tunanin abin da suka yi magana da shi ɗin to shi ne lokacin insanin awwal sai aka samu fashal aka sake takuɗa mutane da dabbobi a wani gidan abin nan bincike na musamman bayan shekara wajen sha biyu ana ta muraƙabarsu ana ɗaukar ana ɗaukar abin nan bayanai na progress ɗin rayuwarsu nan ma ba a samu ba ba iya samun comprehensive abin nan linguistic abin nan da suke ce mashi competence ba a samu yadda misali yaro bayan shekara uku ko hudu zai ta magana komai ya sani duk abin da ma bai sani ba zai yi kiyasi ya faɗa babu abin da yanzu yaro ɗan shekara hudu zai gani ya kasa ba da labarin shi sai in bai iya magana ba ko da zai faɗa da ba haka ne sunan abun ba amma zai maka describe ɗin shi ko misali in yaji ya fara sani yaji wannan to ran da ya san yaji ya san suga ran da ya sha garin buɗaɗin bai san su ko sai ce maka yaji mai suga kalar yaji allauni launin yaji ko wa ta'amu suga sai ce maka yaji mai suga idan akuya ya fara sani sannan ya ga kai ya ce ga akuya mara ƙaho haka the other way round ma'ana ba zai kasa describing abin da bai san sunan shi to amma su suka sai wannan yaran suka yi asarar sai wasu suka ce to shikenan ilhama ce kawai tana cikin Allah ne yake building up wannan abu aka yi tare maganganu da ƙarshe da aka zo na conference din aka ce to arfa babu babu magana akan ba za a sake accepting wani article for publication ko wani seminar ko wani thesis akan origin of human language ya gagari kowa ya cikin ilimin Allah wanda dan adam ya kasa ganowa yanzu amma sai aka san malamin usul fiqi saboda sun dosano wannan falsafa sai suka dinga saka shi a cikin maganganun su amiji haka suka ta wannan magana to wannan bai da wani amfani a cikin usul fiqi magana akan asalin lugha haka magana akan al-ibaha kamar yadda Abu Isa al-Istirayini ya kawo magana shin ibaha kaga ai shine aka ce abu bahi shine wanda cin ka banza barin ka banza da bawo shi ke cewa ko yin ka banza barin ka banza to shi ma taklifi ne idan me za shi a cikin al-ahkamu taklifiyya domin an ce yin shi ba lada barin shi ba lada yin shi ba zunubi barin shi ba zunubi kaga ya sabawa makruhi ya sabawa abin nan haramun a bangaren zunubi kenan ko ya saba ma wajibi ya saba musabi a bangaren lada shi duka bai da alaka da su don me za a kawo shi sai suka ce ai an kawo shi ne don mu kudurce mu kudurce cewa halasta ba don a aikata shi a samu lada ba irin wannan yana haka magana akan amrul ma'adu umarnin da Allah yake ce a cikin alkur'ani waɗanda ya da su a lokacin su ne sahabbai mu dinnan duka ma'adu ne a lokacin to wayya akai wannan umarnin ya hau kanmu ya daga cikin abin da suke faɗa amrul ma'adum duk wanda ya zo bayan zamanin wahayi da wani dalili wannan umarnin ya kan shi ai annabi aka ce ya isar ya ayyuhar rasulun balligh ma uzila min rabbika bayan ya mutu to ai ba a kallafa wa wani irin wannan isarwa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma duk annabi bai isar mishi ba shin zai samu uzuri a wurin Allah cewa shi bai gamu da annabi ba mutum da suka kawo da su su ƙarƙashin ƙa'idar sun cewa in aka sa mutum a wuta aka ce mishi wai ya aikata kaza to an zalunce shi magana akan as-salahu wal asla da bayani akan wannan abu da ya hada rigima tsakankanin wasu ibn ataqo da malamin shi al-hasan al-basri so irin waɗannan yanzu ne amfani su a cikin usul fiqh za ga ita kuma wannan mas'ala ibnu hazmi ya magana akan ta a cikin a cikin abin da din shi ihkamul ahkam ko shine sultafin nashi ko me sultafin ibnu hazmi din nan al-ihkam shi oke shine al-ihkam fi usul ahkam na amidi ne sunan shi shine ihkamul ahkam so duk waɗannan zaka ga malamai ne waɗanda suke wato suna da irin wannan matsalolin na ash'ariyanci ya shiga cikin iliminsu ash'ariya sun samu daula ne zamani ya juye su ake yayi su sarakuna suke bawa ƙarfi da haka sai aka waye gari duk wanda zai ilimi akan tafarkin su yake koya a tafarkin su nan da ya koya wani ma bai san me ya kuskure a ciki ba haka ya zama malami sai daga baya ne Allah ya kawo su ibn tamiya suka ta tona wannan matsalolin asiri amma zamun nan da suka gabace su da har ma bayan su da ash'ariyanci har yanzu kuma yana da rawa sosai a duniya kuma shi ana ganin shi ma a matsayin sunna ne ma ake kallon shi Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika kullu mas'alatin yanbaghi 'alayha fiqhun illa annahu la yasilu min al-khilaf fiha khilaf khilaf fil furu' ina ganin bari mu tsaya a nan ko sai mu tashi inda yace wa kadhalika wa kadhalika sai mu dan taba shi ma wancan tarihi na hau kafin shi da ke sai mu kuma wani ɗan ƙaramin littafi wanda muka ce za mu riƙe shi a matsayin muƙaddima ga karatun na hau da mu je cikin farkon littafin shafi na hudu inda ya ce inda bayan muƙaddima yake cewa amma ba'adu shafi na hudu amma ba'adu fa hadihi mudhakkiratun latifa jama'atu fiha kalimatin yasiratan fi tarihi nasha'atin nahwu al-arab wannan wani ɗan ƙaramin littafi ne wanda aka tattara wasu maganganu takaitattu akan tarihin yadda ilimin nahawu ya taso na larabci wata rajimi ba'adil a'lan da kuma labarai tarjamar wasu manyan shahararru minan nuhat daga cikin malaman nahawu bagiyata takribi ma'lumatin la yasa'u tullabil lughati al-arabiyyati jahaluha wannan an yi aikin nan ne don ƙoƙarin kusanto da wasu bayanai na ilimi waɗanda bai dace a ce ɗalibin da ke karatun harshen larabci bai san su wani yin ibaratun an nukula kuma duk waɗanda maganganun da zai karanta wato an kwafo su ne uku da tunan shakatil masadir an kwafo su ne ga littafi mabambanta allah ce ta haddasat an tarihin ilimin nahawu littafin da suke bayani akan tarihin ilimin nahawu wa tarajimi ahalihi da labaran mazuwa na hau min al-mutaqaddimina wal mutaakhirin labaran malaman nahawun farko da na baya wa inna min nafiyatil qawli an aqula huna inna hadhihi al-awraqa la ta'adu an takuna madkhalan basitan yana daga cikin kuma maganar da ya kamata a faɗa cewa waɗannan kalmomi ba za su ba su wuce a ce wato wasu ɗan takaddu ne da za su zama kamar mashiga introduction simple introduction la yugni wanda ba zai wadatar ba an mutsala'atul musannafat ba zai wadatar ka ce in ka karanta abin da yake cikin nan baka da bukatan karanta littattafai wal buhuthi al mutaammiqa da sauran bincike wanda suke masu zurfi liman yargabu fil ilmi wal ma'rif ga wanda ke wanda ya zama ilimi yake so wanda ba ilimi yake so ba kam zai iya wadatuwa ba sai ya karanta ba amma duk wanda ilimi yake ne ba to dan abin da ke cikin nan ba zai ishe shi ba وأسأل الله تعالى أن يتقبل الحسنة ويغفر الخطيئة والذلة الله نكي روكو يكرب ميكم يغافر كسكري دزاميا ويجعل هذا الأمل المتواضع خالصا لوجه الكريم إنه الولي الغفور وشيم الله كان عندي كيتشوا to kaga an kaka sunan abu sunan littafin cewa abin nan nasha'atu ko tarihin nasha'atu ilmin nahu tarihu nash'at ilmin nahu da haka abu na farko shine me ake nufi da tarihi da annash'a din at-ta'rifu at-ta'rifu bil hamzati ana cewa at-ta'rifu wa bit tasheel ko a ce tarihu ta'rifu shine bil hamz ke ta'rifu kuma bit tasheel wa huwa al-ashhar nabiyin shi yafi shahara cewa tarih shi aka fi ji a gari ko min arraka yu'arriku tarikan wa ma'anahu fil lugha ta'rifu al-waqt wa at-tawrikh mithlu da at-tarikh da at-tawrikh da abu ɗaya ma'anar su a harshe shine sanin lokaci sanin time ko date wa yuqalu akan ce a larabci arraha al-kitaba bi yawmi kaza idza waqata ya sa ma littafin date kaza ko ya gama shi da tarihi kaza dan ya saka lokaci ويرى عامة اللغويين أن الواو في والرخى لغة وليست منقلبة عن الهمزة daukacin malaman nawo suna ganin cewa malaman lugha suna ganin cewa da aka ce arraha wasu kuma su ce warraha maimakon arraha din to wannan wawun din ba wai alhamza ce ta juye ta zama wawun ba a wani lugha ne daban kamar yadda idan ka ce misali da wanda zai ce huntuwa da wanda zai ce funtuwa wannan da hu wancan da fu duka harshe ne kuma gani harshe ne duka karɓaɓɓe ko ba wai kalma harafi ɗaya ne ya juye kuma wani to haka aka ce warraka ɗaya yake da arraka amma ko ba munƙalab ne min alhamzu ba wa tarihu fi absad ta'arifi lafazin a tarihi ko kuma kalmar tarihi a matsayin shi na wani mustala a matsayin shi na terminology na ilimi a cikin ta'arifi mafi sauki a ce huwa hikayatun anil madi ba da labarin da wal hadith anil waqa'iq al muttasila bil mujtami'at al insaniya da tattaunawa akan abubuwan da suka faru da al'ummomin ɗan adam siyasa tattali yaƙe-yaƙe ci gaba ci baya ilmomi ɗaukaka faɗuwa wadduwal bayani akan dauloli wasaƙafat da civilizations wato al'ummomi kala daban-daban Allah ci waka a cikin zamanin masu wanda suka riga suka shuɗe labarin al'umma labarin dauloli labarin ci gaba amma wanda ya riga ya wuce a yanzu ana yin abin da ake ce kuma future studies wanda shine akasin tarihi yakon labarin da turawan suna daga cikin wancan magana da muka yi na sun kura abin da su iya karantawa suna yin kuma future studies tunanin wai kuma ya gobe za ta kasance a kalli yanzu ya tunanin ya gobe za ta kasance wani shiri za a yi mata da sarar ke asarar lahira fahiya sai ce أو مجموعة الأحداث والوقائق الإنسانية التي مرت كما سو كانس لاباران wanda suka shuɗe ana ce musu tarihi wato su kansu documentation shi ma tarihi bayan da labarin shi ma tarihi ne kamar da misali aka ce isnadi mazajen isnadi ne faɗan cewa wane daga wane daga wane shi ma isnadi ne kuma gani to faɗan labaran mutanen da allati mabat wantahat kuma har suka kare lakinnaha qabilatun litahawul amma labaran suna iya karban ajujjuya su wat tafsir suna iya karban interpretation wat ta'thir fi fahmil waqi kuma za su iya bada gudummawa wajen fahimtar abin da ke faruwa a yanzu wal hukmu alayhi za su iya bada gudummawa wajen yadda za a hukunta abu da ke faruwa yanzu daidai ne ko ba daidai ba haka ya kamata ko ba haka ya kamata ba wa fi tawakkulil mustaqbal da kuma tunanin menene abin da ke iya yiwuwa ya zama karshen wannan abu wato a kalli baya a kalli abin da ya faru a baya a fassara yanzu kuma a yi shiri magaba wannan shine a haka ma yanzu ake karanta tarihi wannan shine method na karanta tarihi a zamanin yanzu shine zaka ga wato kamar da muke cewa ilmin musulunci fiqhus sirah fiqhu sira kenan wato fitar da darussan da ke cikin tarihi ko mun gane da kuma dabbaka su a yanzu kallon abin da ya faru da wasu a baya da kuma in alheri ne za a yi mai rikicin da shi idan shari ne za a yi mu guje mishi in kuma ya fara faruwa a cikin mu to sai mu kalli nasu da ya faru zuwa ga ina ya tike musu sai mai tunanin to in dai mun faruwar nasu ya yi kama da faruwar namu to lalle ba mamaki idan ya tike inda ya tike musu da aka wani mataki za mu ɗauka فهي أحداث ووقائق تترك بصمتها بصماتها وآثارها على الحاضر والمستقبل في تاريخ شيء واتو أحداث events ووقائع da kuma happenings abubuwan da suka faru a baya waɗanda suke barin basma suke barin temporary suke barin alamarsu a kan yanzu da kuma nan gaba wa tashamu kuma suke bada ko wa tushimu suke da amfani fi tashkili sulukin insani amma wajen kayyafa ɗabi'ar ɗan adam a gabaɗayan shi wal aqli da idda'i khassa da kuma hankalin masana a keɓance tarihi inda inda mutane da muka muka san ciwon kanmu ya da matukar muhimmanci wajen fahimtar rayuwa ta yanzu da kuma fahimtar ina na ta fuskanta amma ga da ke a matsasa irin Najeriya kwanaki ma sai da aka haramta aka ce an ma cire shi daga syllabus musamman a secondary school a daina karantar da ta tarihin Najeriya a syllabus ban san ko an dawo da shi malam malam absalam kune mutanen education an dawo da shi kuku wanda ba a ana yi ko amma a matsayin elective da aka zaka ga ba abinda mutane suka sani game da immediate history ma shi sa hatta abin da ya faru muna ji muna gani shekara shida takwas goma baya ba ma ya ɗaukar izina daga gari shi ba ma iya tuno shi mu ɗau izina cewa to ai an yi kaza ba ai kaza musamman yanzu yan siyasa na irin rena hankalin da suke mutane da mutane suna itibari da tarihi na nan kusa wani rena hankalin ba zai yi ba amma ba ruwan mu kawai muna hukunci ne kawai da yanzu yanzu me ya kai what is obtainable now and only now shi muke hukunci ba ma kallon gaba ba ma kallon baya duk duniya bayan da ake aka sai Najeriya yayin da na sani ne inda kawai idan mutum zai hukunci kawai yanzu ya kalla alal misali idan aka zo neman yakka me yasa kai ba za ka kalli mazharin mutumin da ya zo neman ta yanzu din nan shi a yanzu a yayi ke kai hukunci a haka ba wace irin shiga yayi yanzu wani irin kuɗi zai zo da su yanzu wani irin yare yake ji yanzu shekararsa nawa yanzu a ina yake aiki yanzu me yasa ake zuwa a ce a je abinci ko tarihin shi su waye iyayen shi ina ya fito wace sana'a yake su waye abokan shi kaga duk wannan wani abu ne da ya faru a cikin daɗin shi ta wuce sannan kuma ai tunanin me ake sa ran zai zama yanzu ko nan gaba ka yana da future ko bai da ita duba muna kallon wannan ba kai man za ka aure sai ka mata wannan abin nan tsarta kwakwata kai ma ka kamar kai da ka aure ta amma in abu ya shafi rayuwa ne to ba ruwan mu kawai sai kawai mu gina shi akan akan ruwa da aka kawai shi ga ya zama sara ya zama kawai abin nan kawalwalin ne shi sa yan siyasa suka suka rina mana hankali dan ba mu da hankali wallahi babu da hankali duk abin da Najeriya suke wala mafiya ba abin hankali bane wala wani lokaci sai ka ji kunci a cikin rayuwarka ka ji kamar zuciyarka za ta fashe kawai kaga ana jahilci a ƙasar nan ya fi sauƙi ya fi sauƙin jarabawa a ce kai ma jahili ne kawai ma'ana duk abin da ake za ka gaishe a matsayin normal ya fi maka sauƙi amma in dai kana da wani fahimta ko wani ilimi ko wani tunanin da ya sa ka ga cewa abubuwan da ke faruwa ba daidai ba ne su ba fa daidai bane su to za ka ranka da tashi ran na ake ban labarin wani DJ Malaysia yana yana yana ganin abubuwa a can na rayuwa yace ya ga wasu abubuwa very strange sai na ce mai ba da labarin a they are not strange wanda suke nan su ne strange ai saboda ya saba da nan shi sa ya ga wadancan strange nan su ne strange wadanda muke rayuwa cikin su amma yau da gobe ba ma jin wani sadma ba ma jin wani shock da abin da ke faruwa da ƙarya da yaudara da son kai da komai gashi nan cutar da juna ba ma iya rayuwa like a modern human society ba ma iya bin doka da oda duk wannan yana cikin ɗabi'a mu ka duba ka ga yanzu misali ƙaramin misali za ka kalla shi ne jama'a yanzu duka mako su 'yan siyasa da suka kallo suna takara dukkan muka rejectin ɗinsu on the basis cewa ba su da kirki ba su da gaskiya maciya amana ne masharranta ne sun yi alayyar da arna da duk abin da muka yi itikadi sun yi sai mu dawo kan kawunan mu mai muke galibin misali wani ma'aikaci ne ba zai je aiki akan lokaci wane ne yanzu sauran ma wanda yake ba aiki akan lokaci a ce takwas ta mashi akan dex ɗin shi da aiki kuma ba zai tashi ba sai lokacin tashi ya yi wane ne saura babu wane ne wanda ya tsare amana aikin bayan ma ya je wanda ya saurari mutane da ya kamata ya saurari su cika takardun da ya kamata ya cika rike abin da ya kamata amma kuma yana tuma wani cewa bai da gaskiya shi abin da yake gaskiya ne Najeriya ba ta gara a gaba jama'a mu ga wa kanmu gaskiya in dai a yadda muke da ne ko nan da shekara biyu wallahi ba ta gara ba wai yadda muke ganin kai a zaɓi wani mutum ƙwaya ɗaya da muka yi ganin yana da kirki ya zama shugaban ƙasa ko gwamna zai gyara Najeriya a lokacin da kuma mu muna ci gaba da rashin yin gaskiya at individual level ɗinmu da muke duk inda aka samu wanda zai gaskiya a waje mu tsane shi a ce wane ya takura mutane shugaba ne shi ko hidimatar islamiyya ne ya tsara gaskiya sai ya fuskanci bakin ciki da gaba wallahi malaman islamiyya mata ne sai suka sunan ka kumbuka ma malaman islamiyya ne sai suka sunan hidimatar kumbuka a ce a rufe bakin shi ya takura musu akan kawai yana cewa an yi lati misali to yaushe to kawai can ne za a gyara mu ba za mu gyara ba traffic rule ba za mu iya bi ba traffic rule ka tsaya sai danja ta bayar ka ka wuce sai sai hannunka ya zo ka wuce ba za mu iya bi ba shi ne nake cewa jiya layin zaben ma da za a zuba masu gaskiya wani sai ya yi shantin layin zaben sai ya yi rashin gaskiya a cikin layin zaben jefa gaskiya sai na amfani wannan ba wani Najeriya ba ta gyara a haka a haka wallahi ta dan ya saba wa sunna gyaran kasa ya saba sunnar Allah so me yasa saboda ba ma kallon tarihin duniyoyi da kasashe da al'ummomi ya akai kasashe suka gyaru na farko ne tukuna abin da ke waye da kan al'umma har su iya tunanin ya kamata su gyara kasar su ne su ilimi ka kalli larabawa waɗanda kafin zuwa musulunci ba kwamin kwamin bane su amma da musulunci ya zo me ya kawo musu ilimi na shari'a ya kawo musu ilimin rayuwa ilimin zamantakewa ilimin addini da suka karba suka rungume shi sai da aka waye gari babu wanda ya kai sai dauka a duniya ba a shekarar ɗari ba sai da suka galabaici kowa a duniya kowa sai da ya rankwafa musu dole musulunci a zamanin sarki ismail ibn bayezid wani daga cikin sarakunan daular usmaniya aka ce ran da zai mutu ake ba shi labari yana gadon mutuwarsa cewa daular musulunci ta kai eka miliyan ɗaya square kilometer eka miliyan ɗaya square kilometer haka suka ba shi labari tun daga istanbul inda yake har cikin scandinavia cikin kankara daular musulunci ce har nan kasar abin nan wannan wannan nan nan kusan kasar masu yi larabcin na baka kinan da Allah ta ciki tana musulunci chadi har nan chad ta kawo dole musulunci sannan har cikin bulgaria da kai har cikin ruwa cikin malta a ruwa a can kuma har india har karshen kalkuta a india dole musulunci ta kai dole sai gaba ɗaya ƙwayayen musulunci da halifa ɗaya a lokacin saboda musulmai sun rike ilimi sun rike komai dole banin abbas haka ta kai ita ma har hudud na na kasashen faransa ta kai amma aka waye gari suka saki wannan su ma larabawa ya suka zama yanzu watakila yanzu mun fi su ma kyakkyawan tunani mu baka in fata a yi da larabawa suke rayuwa sun zama kawai wasu wasu gasa nan dai kawai marasa manufa irin da ake faɗa a baya ɗin su da sai mutane sun yi ilimi za su iya ‘yantuwa daga mummunan tunani daga mummunan tsari kuma su iya domin da ilimi ne ake gane ake iya kyakkyawan hukunci abinda ake cewa value judgment gane kaza yana da kyau kaza mummuna ne me yasa za a ce misali shaye-shaye abu ne mummuna kaza abu ne mai kyau balu yi ma abu hukunci da nagartarsa sai da ilimi ake wannan baro mutane da ilimi ba kun da mutane da ilimi kaga mutum ma yana ilimin su sai wanda suka fadare ma dangi wanda halama ba baka tana tana ta'adda Allah ya sa dai wani ya hankali ya kama sana'a me zai da karatun nan karatun boko da ma a kun da ga yana iya shi ba su yi shi ya gara ka kama sana'a karatun nan ba aiki ake samu ko an yi duk tunanin mutane kawai abinci ya za su ci abinci sun zama kamar dabbobi Allah shi kyautu to sai mu je inda yake cewa mafhumun nasha'a lafazin an-nasha'a wanda yazo a cikin sunan maqalar yuqalu nasha'a ash-shay'u wa nushu'an wa nasha'atan ana cewa nasha'a ana cewa nushu'u ana cewa nasha'atan wa ma'anahu hadatha abu kaza ya faru wa tajaddada ko ya sabuntu was-sabiyyu shabba wa nama in aka ce nasha'a as-sabiyyu yaro ya yi nasha'a kuma nan shi shabba ya tasa wannan ma ko ya girma washai'u an gairihi na jama wata wallada ina ka ce nasha'a shai'u an gairihi bi ma'ana na jama ya tsiro wata wallada ko ya haifi daga wani abu ya yi duplicating daga wancan wa yi akan ce a larabci nasha'atu fi bani fulani ai ta ra'ar'atu bainahu na nayin nasha'a a cikin kabila kaza ma'ana na taso a cikin su wani sha'a fulanu nasha'atan hasan wani ya taso tasowa mai kyau ai fi siratin mahmuda ya taso cikin dabi'a abin yabo wan nasha'atul ula fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fi suratul waqi'a fadan Allah da yake cewa walaqad alimtumun nash'atul ula falawla tadhakkarun هي خلق آدم من تراب النشأة الأولى ما لم يسكت شيني حلت آدم daga ƙasa wakila ya'ani khalqal awwal hina khuliqtum min nutfa yana nufin halitta farko sanda za a halicci dan adam daga mani sanda aka diga mani a cikin mahaifa Allah ya so ya haifar da da to wannan nash'atul ula din ke thumma min alaqa sannan daga gudan tsoka kumin mutuka ko gudan jini tsoka jini tukuna sannan tsoka ko walam ya kunu shay'an kafin tun kafin ma babu komai wakilan nash'atul ula hiya alhayatu fid dunya wasu kuma sun ce a wannan rayuwar ta duniya gaba ɗayanta ita ce annash'atul ula wa amma nash'atul akhirah fi qawlihi ta'ala fi suratul ankabut qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalqa ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ita kuma wannan mai take nufi Allah ya ce ku tafi bayan ƙasa ku kalla yadda Allah ya fara halitta sannan kuma thumma thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan kuma Allah ne zai ƙara tada nash'a ta ƙarshe inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ya iya komai fa hiya al-hayatu ba'da al-maut wannan kuma an-nash'atul akhirah ita ce rayuwar bayan mutuwa a barzak walba'asu yau malkiyama da kuma tashin kiyama ta da mutane bayan alkiyama aul khalqus sani hilal ba'as yau malakira ko kuma halitta ta biyu wadda za a yi daga kutun kullumin kashi din nan da ya ba a cikin hadisi don za a san su da mai cewa za a hura wa kowa rai daga cikin kutun kullumin kashin kwankwasan shi to wannan tada halittun shine annash'atul akhirah wa naziruhu qaulullahi ta'ala wa anna alaihim nash'atul ukhra ai i'adatul khalqi Allah shi yake da dawo da halitta wan nushur yawmal qiyama kuma shi tada halittu ranar alqiyama Allah ka samu zama lafiya wan nash'atu lafdun muradifun li lafdhi at-tatawwur alladhi yadullu ala al-intiqal min marhalatin ila ukhra an-nash'a da shi da a taɓawar mutaradifa ne wato synonym suna ɗaukar ma'anar juna shi ne taɓawar ci gaba abu a hankali alintiƙalu min marhalatin ila ukhra yaro daga jinjiri zuwa mai shan nono zuwa ɗan yaye zuwa ɗan yaro ƙarami har zuwa ya fara rarrafe tafiya da sauransu kullum yana canzawa daga wani yanayi zuwa wani daga wani yanayi zuwa wani har ya zama babba wannan shi ne a tatsawar development kama annahu ya'ani ta'adil wal idafa bi ghardi tahsil kamar da kuma aka ce nash'a ko tatsawur yana nufin ta'adil gyara abu wal idafa ko ƙara wani bi ghardi tahsil dan a ƙara mashi kyau kamar da misali yanzu ka kallon motoci da ake yi ko wayar handset ka kalli ta can baya kasan an samu taƙawar ko an samu nasha'a kullum ana ƙara wani abu fasali a rage mata wani abu a ƙara wani abu don a ƙara inganta performance ɗinta da abin nan da physical appearance ɗinta wannan shine al-tatawur ko al-nash'a bi ma'ana at-ta'dil wal idafa kama annahu ya'ni an-numu wat taqaddum aw kuma ya bada ma'anan an-numu ci gaba wat taqaddum da kuma samun daukaka ko ci gaba din sai kuma yake cewa mafhumun nahwu kuma shi kuma kanshi kaga yanzu mun ji magana a tarih da nasha'a da kuma sai kuma an-nahwu domin tarihu nasha'atin nahwu يريد لفظ النحو في اللغة العربية لمعاني خمسة لفظ النحو يكن ذو أكسن هرشا العرب شيدا ديم أنا بير فمنها القصد daga cikin ma'anonin akwai na ɗaya shine alqasd yuqalu zaka iya cewa nahawtu nahwak ay qasadtu qasdak na nufaci inda kake wa minha al-masal mithlu nahu marartu bi rajulin nahwak ai misluk na ga wani kwatankwacin ka sun maljiha ma'ana ta uku shine kuma aljiha wuri na hau tawajjahatu na hawal baiti ai jihatan baiti na fuskanci mafuskantar ɗakin ma'ana ta hudu ka dalil ƙidaru kwatankwaci awo kenan na hau kamar ka ce lahu indi na hau alfin yana da kwatankwacin dubu a wurina ai miƙidara alfin ma'ana ta hudu kenan ko ta biyar wal qasam rarraba abu kaman kace nahu hadha ala arba'ati anha wannan ya kasu gida hudu ai ala arba'ati aqsam wannan sune ma'ani lugawiyya al qasdu al mithlu al jihatu al miqdar da kuma al qism wannan sune al ma'ani lugawiyya li lafdhin nahw wa nahw fi istilahi bil istilahi huwa agun malaman nahu kuma abinda ake cewa nahu kuma da suke faɗe shine al-ilmul mustakhraj bil maqayis al-mustanbata min istiqra'i kalam al-arabi al-musila ila ma'rifati ahkami ajza'ihi allati italaqa minha wannan daga cikin ta'arifat din da suke kawo kamar yadda ya kawo shi a cikin hashatu sabba yace ilimi ne al-mustakhraj wanda aka cicciro shi bil maqayis ta hanyar amfani da wasu ƙa'idoji al-mustambaba waɗanda ƙa'idojin an yi istinbaɗinsu ne an ciro su ne ministik ra'i kalamin arab bayan an yi gogayya da zancen larabawa al-musila ƙa'idojin za su kai ka ila ma'arifati ahkami ajza'i zuwa ga fahimtar hukunce-hukuncen rassan zance allati ita lafa minha wanda zancen larabawan yake haduwa a kan shi abin da aka fahimta a shi na farko akwai istikra wasu malamai su tsaya sun darta harshen larabci sai suka bayan darasin sai suka tsamo wasu ƙa'idoji suka gano cewa duk inda suna yake wanda ya yi wani aiki to rufa yake ɗauka sai suka ce to daga yau mun gane cewa wannan sunan yana ɗaukar rufa su kuma suka same suna suka ce a dinga kyan shi da suna fa'ida su zai gano cewa akwai wasu haruffa waɗanda duk inda suka taso wani suna gaba za su sa mushi wasali ƙasa sai suka ce to waɗannan a kira su da suna huruful jami kuma a ce ƙa'ida ce duk inda suka zo a sama na bayan su garra to kaga shine bayan karanta karatu na keke da keke da aka yi harshen shine aka gano waɗannan abubuwa da aka gano su so sai aka ɗauke su suka zama maƙayis ƙa'idoji aina aka samu su min istiqra'il kalam min istiqra'il kalam al-arab wannan ka'idojin za su kai ka zuwa ga kasan hukunce hukunce wanda ke da alaka da ajza'il kalam suna harafi da sauransu au kana kuma iya cewa al-ilm bil qawaid allati yu'rafu biha ahkam awakhir al-kalimat al-arabiyya fi hal tarkibiha min al-i'rab wal bina' wa ma yatba'u dhalik shine sanin ka'idojin da su ne ake gane hukunce-hukuncen ƙarshen kalmomin larabci a halin watan a cikin magana a cikin zance ba ɗaiɗaiwansu ba in an saka su a cikin zance yaya ake hukunta su wanda kuma hakan yana da alaƙa da bina'i da kuma da irabi za a baya magana kansu daga ba wai ƙalu inna sababa tasmitin lahu bi hadal isim anna aliyar radiyallahu ta'ala anhu lamma ashara ala abil aswad ad-du'ali an yaba'ahu wa allamahu al-isma wal fi'la wal harfa wa shay'an min al-i'rab qala unhu hadha an-nahwa ya abal aswad an ce wai abin da yasa aka same suna nahwu saboda sayyidina ali da ya koya ma abul aswad du'ali wasu ka'idoji na al-i'rabi sai ya ce mishi unhu hadha an-nahwa kabu wannan tafarkin ya abal aswad to daga nan sai aka same suna nahwu amma wannan ba kamar da kaza an ce an ce ne babu tabbas za mu saurara an sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik